غرقنا في دموع جزيرة ألا ما اقترفنا من معاص خطيرة ألا ما اقترفنا من معاص خطيرة فأعيننا بالخوف غير قريرة كشفنا سطورا عن ذنوب كثيرة فلولاه عوجلنا من الله بالهلك تجلى به الدهر الذي بان زوره بما جاء من حق فجلت أموره فجدوا, فجدوا إليه السير قد لاح نوره كرهنا زمانا ليس فيه نزوره فسيروا بنا نسعى إلى القبر إلى, إلى القمر المكي فيا قمرا قد أسعد الله نجمه وأطلعه برج القلوب وتمه وأغرب في أعلى المدائن جسمه نعم وأغرب في أعلى المدائن جسمه كلا الله قبرا قد حواه وضمه لقد ضم مولى العرب والعجم والترك جلوت جلوت معانيه فيا نفس فالحظي وجدي إليه سرعة وتيقظي وجل المعاصي كم كذا تتقلظي وخل المعاصي كم كذا تتقلظي كفاك من العصيان يا نفس أيقظي إليه وخلي كل شاغلة عنك نبي أتى بالحق بعد اشتباهه فلا تغفلي لا تطردي عن مياهه وإياك غض الطرف بعد انتباهه كسفت ذنوبا ما لها غير جاهه فذاك الذي يرجو المصر على الإفك يحق لدمعي أن يحق لدمعي أن أحل له العرى نعم أن أحل له العرى لأبكي على ما كان مني وما جرى زمانا طويلا قد عصيت مسترا كتمت عيوبي والإله لها يرى فإن, فإن هو لم يشفع فل فإن هو لم يشفع فلي, مو فلي موقف موقف سبكي نعم مبكي زماني تولى بالذنوب مضيع ووجه شبابي ووجه شبابي بالذنوب مبر مبرقع وما لي سوى وما لي سوى خير البرية يشفع كما أنه عند الإله مشفع فأرجوه ينجيني من الموقف الضنك خليلي شوقي للحبيب يطول وفي أضلعي نار الغرام تجول وعندي حديث عن أولاه أقول لمن بالعلا فوق لمن بالعلا فوق السماء حلول يناجي بليل والأنام غفول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna takwas kenan ga watan Rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. da za mu ci gaba da karatun littafin alwutriyat ko kuma tahmisu
القصائد الوتريات نا ابن رشيد wanda ya rubuta kan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani game da abin da ya shafi luga ta larabci wato wanda aka fi sani da tsarin adabi wadda aka littafi ne na adab saboda yana koya ma luga kuma yana koya maka salelai na larabawa da kuma manufofi na shi adab din tun daga alwasfu almadhu wanda su ne waƙen ya ƙunsa to za mu tashi darasi na 37 a shafi na 73 a to yana bayani akan yadda ya cika da shauƙi da kuma soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da wanda ya siffantu da wannan sifa irin tashi to sai ce bakaina mun yi kuka mun yi kuka ya ce kuma gariƙina mun nutse fi dumu'in a cikin wasu irin hawaye jam'u dam'in wato mun yi kuka muka zubar da hawaye har sai da mun ka nutse sai da hawayen nan suka taru muka nutse cikin sai da kasan mun shiga cikin kogi ya ce gaziratin wayannan hawaye masu tsananin yawa ne haka kuka ya kai kuka duk sanda mutum ya yi kuka mai ƙarfi ko mai yawa ko mai tsanani to larabawa suna wannan kinaya sai a ce ya yi kuka ya yi kuka har sai da ya zubar da hawaye har sai da ya nutse cikin hawayen nasa to wannan mubalaga ce don a nuna cewa kuka ya kai kuka kamar can da za a ce ya yi kuka har sai da jini ya zuba daga hawayensa daga idanunsa to shi ma wannan kaga ai mubalaga ce to wannan yana bayani akan yawan kukan da suka yi da shi da waɗanda shauƙin annabi da son annabi ya kama su ya ce ba don komai ba wannan kuka mun yi shi ne ala bisa ga makatarafna abinda mun ka aikata min ma'asin na zunubai khatiratin kuma masu haɗari saboda suna nisanta mutum daga Allah wayannan zunuban suna nisanta mutum daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ko ga zunubi yana da haɗari duk zunubin da za ka aikata ya raba ka da Allah ya raba ka da manzon Allah to kaga zunubi ne mai haɗari ya ce to tunanin wa'annan zunubai da mun ka aikata shi yasa mun ka yi wancan kukan har muka nutse cikin hawayen da muka zubar fa'a'ayununa mubtada ne ba fa'a'ayunina ba fa'a'ayununa hawayenmu ya ce hawayenmu ghairu ƙariratin ba ba su zamo masu idanunmu fa'a'ayununa idanunmu ba su zamo gairu ƙariratin masu natsuwa ba bilhaufi saboda tsoro don duk sanda mutum tsoro ya cika shi to kaga ba yadda za a idanu na su samu natsuwa koyaushe yana na yana leƙe-leƙe don higa abin nan da higa jin tsoro kashi riske shi bai sani ba to shine ya ce idanunmu ghairu qariratin ba su zama masu nutsuwa ba bil khawfi bidin nan ba sababiyya ce ai bi sababil khawfi saboda tsoron wancan zunubai da mun wancan zunubai da mun ka aikata sai ya ce saboda kashafna mun yayi mun keta suturan wasu irin labule ko wata irin sutura an zunubin daga zunubai kasiratin masu yawa don duk sanda ka aikata zunubi duk sanda ka saba ma Allah to kamar ka keta wata sitira ce wadda Allah ya sa sai ya ce falaulahu ba don da aikuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya ce aujilna da an gaggauta mana bilhulki da halaka min Allahi daga Allah amma Allah ya yi alkawali cewa tun da akwai annabi cikinmu da duk abin da za mu aikata azaba ba za ta game mu ba sai dai za a yi mana jinkiri har sai ranar tashin kiyama sai awa kowa hisabi da abin da ya aikata to wannan shine kamar yadda ya faɗa can cewa Allah ba zai yi muku azaba ba muddin kana cikin su ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su in dai kana cikin su to ba za kuma annabi yayi addu'a cikin addu'o'in da yayi waɗanda Allah ya karba shine kada Allah shi game al'umma ta da azaba kamar yadda an kawa sauran al'ummomi da su adawa samudawa da sauransu za ga lokaci guda an gama da su to sai Allah ya ce ya karba da shi sa za ga yanzu kowa na abin da ya ga dama Allah ya fita batunsa amma in dai baka tuba ba to hisabi na nan na jiranka sai ce tajalla bihi addaharu zamani allazi wannan da ba na zuruhu ƙaryarsa ta bayyana ga fili to tajalla bihi wannan ƙarya ya yayi saboda manzon Allah manzon Allah na bayyana sai ƙaryar ta rushe eh fa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to wannan shine yake ishara zuwa gare shi ya jingina ƙarya ga zamani yana nufin mutanen zamani kaga ko da ya samu su abu jahal su abu lahabin da makamantansu wa'annan kafiran babu abin da suke yi cikin garin makka sai shirka da allah da zimma cewa kuma suna yi ne domin neman kusanci ga allah to kaga wannan ƙarya ce a shagiya a yi zina a yi fasadi daban-daban to amma annabi sallallahu alaihi wasallama na bayyana sai wannan ƙarerai suka ruguje bima ja'a da abin da annabi ya zo da shi min haƙƙin na gaskiya umuruhu al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallama fajallat sun girmama shi yasa ita waccan ƙarya ta zamani ta rushe fajiddu ilaihi saira saboda haka ku yi ƙoƙarin tafiya ilaihi zuwa ga manzon Allah domin nuruhu hasken annabi ƙadilaha tuni ya riga ya bayyana to don mira za ka zauna cikin duhu ga inda haske yake eh yawwa inda annabi yake can ne haske yake saboda haka ka yi ƙoƙarin tafiya don ka samu shiga cikin wannan haske to duk wanda bai bi annabi ba ko bai baro inda yake ba bai baro shirka ya dawo wurin annabi ba lokacin da yana rayu to cikin duhu yake haka yanzu da manzon Allah baya duniya duk wanda bai bar abin da yake akai ba na al'ada na ya gani ana yi ya gada daga kakannin kakanni to cikin duhu yake amma yana barin wannan shiri ta ya zo ya rika alkur'ani shi annabi ya bar mana da sunnarsa to sai kaga ya samu haske to sai ya ce karihina zamanan mun kyamaci wani zamani laisa fihi zamanin da babu a cikin shi na zuruhu wato ziyartar mu a cikinsa duk zamanin da babu ziyartar annabi domin ba masu wannan zamani don ba shi da wani amfani ma'ana ya fi kyau a ce duk rayuwar mu ina ma da a ce saduwa ce ga annabi fasiru bina ku yi tafiya da mu nas'a za mu yi gaggawar tafiya ilal kamari zuwa wata almakki wanda ya bayyana garin makka yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku fito mu yi gaggawa mu je mu samu wani tauraro da ya bayyana a maka shine annabi don kamin ya bayyana maka cikin duhu take amma yana bayyana kuma sai ta samu haske madina ma kamin ya yi hijira cikin duhu take annoba ma ta yi yawa sai da annabi ya hijira ya addu'a sai aka yayi wayannan matsalolin
sai ce fa ya kamaran ya kai wannan wata mai girma kad haƙiƙa as'adallahu Allah ya azurta najmahu tauraronsa
wannan tauraro da ke biyarsa yana nufin sahabbansa saboda haka yadda za ka ga tauraro sun zamo ƙanana tare da wata hasken wata ya ɗara nasu to haka annabi yake cikin sahabbansa to yadda Allah ya ɗaga tauraro shi yasa su ma ya ɗaga wata shi yasa su ma taurarin sai aka ɗaga su suna tare to haka sahabban manzon Allah su ma suke da Allah ya fifita shi ya ɗaga darajarsa sai ya ɗaga darajar sahabbai gwargwadon matsayin da Allah ya ba su to ba zai yi kace kana son annabi amma kuma kana adawa da waɗanda Allah ya haɗa ya yi mu'amala da su ba abokai ne surukai ne shi zai shiga masallaci ya yi kabbara harama su bi shi sallah amma kuma ka ce babu wa'in ba ka so ka masu to ka kana faɗa da Allah Allah zaɓensu ya yi shi yasa ya ba su wannan matsayin sai ce a hakanan wa atla'ahu Allah ya bayyana shi buruja burujal ƙulubi ga hanyoyin zukata watan mahu kuma ya cika wannan watan ma'ana Allah ya bayyanar da shi zuwa ga hanyoyi shine buruj asalin shi shine hanyoyin taurari da taurari ke tafiya sama'i zatil buruj to saboda haka Allah ya bayyanar da wannan tauraro na wata dan shi ma wata tauraro ne to Allah ya bayyana shi burjal qulubi ga hanyoyin zukata watan mahu kuma ya cika shi lokacin da wata ya fito za ga za gan shi karami karamin tauraro amma yana yi yana yi yana yi yana girma yana yi yana girma har sai ya cika lokacin da ya kai rabi kwana goma sha hudu to sai kaga gaba ɗaya ya ciki to haka Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a zukatan sahabbai da sauran masu imani to su ne godabe na ƙaunar annabi don duk wani mumini za ka ga yana son annabi to inda wannan son yake tafiya shine cikin zuciyarsa da bai da zuciya ba za a same shi da wannan so ba wa agaraba Allah ya bakuntar da jismahu jikinsa fi a'lal mada'ini a cikin mafi ɗaukaka garuruwa shine maka ko madina can Allah ya bakuntar da jikinsa don da babu shi daga baya sai aka same shi to ga gani in ka ce makka in mun ce makka yana iya ɗaukar lokacin da aka haife shi to lokacin da aka same shi jikin nasa ya zama bako ga garin don da babu shi shi yasa su kafirai sun kai musun zama wasu annabi saboda sun san haihuwa ta wasu daga cikinsu sannan lokacin da ya zo madina kuma da ya gama aikin da yake isar da sako sai Allah ya karɓi rayuwarsa sai ya ce kalallahu Allah ya tsare kabran kabarin wani kabari mai girma na annabi sallallahu alaihi wasallama kadi hawahu kabarin da haƙiƙa ya tara annabi ya kunshi annabi wa dammahu ya tara shi to shi yasa duk yadda makiya sun kaso su taba kabarin sai kaga Allah ya hana tun ba yau ba yahudawa sun yi ta makida ya za su yi su tone kabarin annabi su sace gawar su gudu su ce da ita Allah bai ba su sa'a ba akwai sadda ma sun ka ɗau haya wurin zama madina suka zauna kwanaki masu tsawo aka saba da su aka amince musu suka sai har suka sai gida kusa ga harami na madina suka yi shekaru masu tsawo sai dare ya yi dannan gidansu dama sun riga sun gama sanin komai sun san inda rauda take sun san daidai saiti sun yi abin da suka yi da auna aunin da suka yi sai dare ya yi sai su yi ta gina ta ƙasa suna son su yi gina wadda za ta kai su zuwa ga gawar annabi sallallahu alaihi wasallam dama kwangila an ka ba su to sun yi gina sun ɗauki dogon lokaci kaɗan ya rage masu kai sai wani salihin bawa ya yi mafalki a wannan lokaci cewa fa akwai wasu miyagun mutane nan cikin madina kuma ga abin da suke kullawa allah ya nuna mai wannan cikin mafalki ya rubuta takarda ya aiko masarki na wannan zamani sarki ya ce ka wannan gata nata aka yi watsi da wannan abu dare bayan kwana biyu ya sake kuma yin mafalki sai ga na uku ya sarki ce to shikenan bari a kwarara bincike a gani aka zo aka yi bincike dai aka bincike madina kakab tunda cikin mafalki ne ya ce yahudawa ne ba 'yan ƙasa ba ne aha ga su ɗaya yahudawa amma kuma abin ban mamaki sun fi kowa amana kaga duk wata kofa wadda za ta sa a zarge su babu sun fi kowa mutunci sun fi kowa amana sannan kullum tsohon gaba ka ganin su masallacin manzon Allah kuma su ɗaya yahudu sai ya rubuta takarda ya aika ma malamin dama shi ba maka yake ba shi mai balgin ce to kaji kaji abin da yake cike ce to gaskiya ranka ya daɗe a bincike su ce to babu wata alama babu wata shubuha haka ɗai kana kama mutum ga tsoron Allah ga addini ka ce kana tuhuma te ce to shi dai bai yarda da su ba ce to shi kenan aha kama su aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka zo gidansu ko da aka zo aka bincika sun yi biga cikin ƙasa mai tsawo abin da ya rage 'yan kalilan ne su kai ga gawarsu sai an haka masu an kai musu hukuncin kisa to kaga shi ne abin da yake magana nan saboda haka duk yadda wani mugu ya so ya yi wannan ba zai iya ba saboda suna ɗauki gawat dama kwangilata an ka ba su daga ƙasashen turai yayyuwa sun ce daga faransa wasu kuma sun ce wata ƙasa to sun daɗe suna yin wannan lokacin eh a daga baya ne wuraren zai kai shekara 600 yanzu 600 zuwa 500 alaiku yayin duk malamai sun rubuta cikin littattafai a kama su tun daga wannan lokaci an ka sa doka cewa duk wanda ba musulmi ba ba za a bari ya shiga madina ba zai iya tsayawa makka jidda riyad da sauransu amma dai madina sai an ka hana tun wannan lokaci to shi a dalilin wannan dokar da za a ga har yanzu ana ɗaukan matakai game da wannan an ce sun fi shekara goma suna zaune wurin nan suna ta karatun abubuwa sun fi kowa kirki duk unguwan nan sun fi kullum sahun gaba a ganin su a sosai suna sadaka in ana sallah an ce har da kuka su kai ba yahude bai da kyau sun daɗe suna wannan suna wannan maki daɗi to sai Allah ya tona musu asiri ta hanyar shi wannan malamin ba ma can yake can yake ma sham haka kawai Allah ya nuna mai cikin mafalki nan madina ba wanda ya gane babu wanda ya gane to haka suke amma sauran wurare za ka ga a Allah bai ba su wannan kariya ba kamar ka'aba misali na haka 'yan shi'a sun taɓa sace hajarul aswad sai da ya shekaru hannunsu a can yaman sun ka tallabe sun haka can sun ka can wani gari sun ka sun ka gina nasu ɗaki sun ka ce can za a koma da aikin haji to da an ka yaƙe su daga baya bayan shekara wajen bakwai ko shida ma ana aikin haji amma babu hajarul aswad eh sannan an ka kwato dutse an ka mai sai eh to amma madina kam to Allah ya bata wannan kariya Allah ya bata wannan kariya saboda annabi to shi yasa ko ko dajjal ya bayyana ba zai shiga madina ba da makka mala'iku su kutum Allah ya turo suna gadin wayan garuruwa guda biyu sannan mutum ko da yana da mummunan wani mugu abu a zuciya ta yi to ko da ka gan shi a madina to sai madina ta korai haka annabi ya ce duk wanda akwai kazanta cikin zuciya ta to madina kora ta kai ba ta bari ne to sai ce laƙari haƙiƙa bamma maulal urbi wato shugaban larabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama wal ujumi da bobayi balarabe in ya ce ba ajame yana nufin duk wanda ba balarabe ba to shi abba abin nan ba ajame kowane irin yare yake magana da shi in dai ba shi ba balarabe ba ne ba da larabci yake magana ba to sunansa ajamiyu wa turke da turkawa da wasunsu to laƙar haƙiƙa bamma wannan ƙabarin ya ƙunshi shugaban larabawa da shugaban ajamawa da shugaban turkawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce jalautu na bayyana ma'anihi sifofin manzon allah faya nafsu ya ke rayuwa falhazi ki kalli wannan ƙoƙari na mana wajiddi ki yi ƙoƙari ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama sur'atan da gaggawa wata yaqazi kuma ki falka daga bacci ko rafkana wa khallil ma'asi ki yi watsi da zunubai ki daina aikata zunubai kam zai yawa kaza hakan ya kasance gare ki ta taƙallazi ki zamo kina tsutsan lebo wato kinaya ce kan cewa baki baki ɗauki abin da kika yi a wato wani da wani girma ba to so nawa hakan ya faru da ke to kafaki ya ishe ki min al-isyani wannan zunubin da kike ya isa haka ya nafsi ya ke rayuwa ai kazi ki falka ki falka mana ilaihi zuwa saduwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa khalli ki bar kulla dukkanin shagilatan abin da ke shagaltar da ke anki duk abin da zai shagaltar da ke daga annabi sallallahu alaihi sallama to ki bar shi nabiyun wani irin annabi ne a tabil haƙƙi ya zo da gaskiya ba a dashti bahihi bayan da gaskiyar ta rikici da ta rikici al'amura suka rikice abubuwa suka yi ta faruwa sai annabi ya zo da gaskiya sai gaskiya ta zama raba gardama saboda haka fala ta gufuli kada ki rabkana la in kin rabkana to za ki samu matsala shine ya ce la tuturadi domin kada a kore ki an miyahihi daga ƙoramar annabi sallallahu alaihi wasallama
eh yana da ƙoraba guda biyu yana da guda ƙabla sirat sannan akwai guda a cikin aljanna alkawsar kenan
to in dai kin rabkana daga bin manzon Allah shagalta da sabon Allah to za a kore ki kamar yadda ya zo a hadisi wasu za su zaburo sai su sha ruwa saboda kishirwa ta dame su sai mala'iku su tare su su kore su annabi ya ce ah ai jama'a ta ne sai mala'iku su ce eh jama'a ka ce amma da kabbar duniya sun canza sun juya maka baya annabi ya ce to in haka ne fasuhukan fasuhukan a ƙara gargada su can to ahalul bida'i kenan duk wanda ka bida'a to shi ba shi ba wa'annan ruwan waɗanda manzon Allah ya ce duk wanda ya sha su to har abada ba zai sake jin kishirwa ba wa iyaki ka shaidinki ya ke rayuwa gabba ɓarfi daga runtse idanu ba'adan tibahihi bayan kuma idanun ya falka mana ka shaidinki bayan ke gano ke ba daidai ba sannan ki sake komawa kuma ga abin da ki aikata a baya irin tsaye ki ɗauka kamar ba komai ba ne a'a ka sabte zunuban ke aikata wasu irin zunubai masu yawa malaha wanda ba su da ba su da abin da ke agaza musu ko ke agaza miki gairu jahihi in ba daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ba in ke sa'a ke shiga cikin waɗanda manzon Allah zai ceto fazakal lazi kuma wannan ceton shine Allah zai yarju almusir wanda ke dogewa alal ifki akan ƙarya to yarju abin da yake kauna kenan shi ma ya samu ceton annabi ranar tashin kiyama ya ce ya hiku ya cancanta lidam'i ga hawaye na an uhalla al'ura lahu a walwale min yaggon da suke ɗaure da ni lahu don annabi to hawayen da na zubar saboda tunanin na yi ba daidai ba to a dalilin wannan kukan to ya cancanta a walwale min waɗannan al'ura jam'u urwatin a walwale min yaggon da suke ɗaure da ni ya ce li'abki domin in yi kuka alama kana minni akan abin da ya kasance gare ni na zunubai wa majara da abin da ya gudana ya ce kadi asaitu hakika na saba ma Allah musattira eh musattira bil alif baya ba musattira kuma yana mai suturcewa ma'ana ina yin zunubi kowa bai sani ba zamanin tsawilan kuma lokaci mai tsawo don akwai wanda zai irin nau'ukan laihukan da ake yi a ɓoye to wani allah zai sa mai sutura ya ta abin da ya kai ba wanda ya sani har sai ya koma ga allah ba kowa ne zai saba ma allah asiri ne ya tonu ba wani Allah zai ruha mai asiri sai ya zan ba wanda ke gani ne in ba Allah ba wani kuma bai da sa'a da yayi yanzu ana kan mai to shi iri ne ai a ya fi nuna alamun Allah na so ne saboda ana son ya gyara amma wani zaka ga dutse yadda yake yi mutane ba sa sani Allah ya sa sutura ba sa gani sai ya ji ranar tashin kiyama sai Allah ya karamta mai wasu ma har mamaki suka yi yoshi za a ce wani yayi wanga abu wani da an mutumin kirki tunda ai mai hukunci ya dole su gane suna sun ɗaukai mutumin kirki fi ma ba da lahun abinda ya bayyana gare su tunda a zahiri baka ga mutum da abu kana cewa mutumin banzana to sai ga shi gaban ka ranar tashin kiyama ana cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ali sahun banyan laifuffuka kaga dole kai mamaki wani ma wala Allah shi ke muku wa'azi na gani to Allah ya gyara wannan yana da yawa kwarai da gaske abin nan da yake ce muku ba kyau sai gashi kuna gani a nema hisabi kan shi amin to shi ne ce laƙad haƙiƙa a saitu na saba ma Allah musattira ina mai suturce kaina daga idanun mutane zamanin tsawilan lokaci mai tsawo kowa bai ganni ba sai Allah katamta uyubi na ɓoye aibi na ga mutane in ni zo cikin mutane sai in nuna ni mutumin ƙwarai nake amma in ni koma inda kowa bai gani na to wannan duk wani aibi na sai in bayyana cikin mutane akwai waɗanda haka in dai suna in dai kana tare da su baka taba gano ba mutanen kirki na ba amma da sun koma inda kowa bai san su ba da shi kenan sai a yi taban kaura wal ilahu laha yara amma ha shi fa Allah yana ganin wannan abu don ka ɗauka don mutane ba sa gani abin shi ma ya ɓoyi ga Allah a ya alamu sirra wa akhfa to sai ce fa in huwa shi mai saɓon ga in ya kasance lam yushfa ba ya shfa ba lam yushfa ba a cece shi ba kuma ana iya bari ne ya ɗin sai zan fa in huwa in shi annabi lam yashfa bai cece ni ba ya ce to fali ya tabbata gare ni mawkifin matsayi mubkin mai sa kuka shine gidan wuta don gidan wuta na sa kuka ko ya ga annabi bai cece shi ba dole ya tabbata a wuta sai ya ce zamani lokaci na tawalla ya juya baya bin zunubi kuma tare da zunubai mudayyau kuma zamanin yana abin lalatawa babu aiki alheri ciki duk wa'annan lokuta an yi mana su ne babban manufa don mu shifka alkhairi haga amma wani gaba ɗaya zamanin nasa duk sharri ibadan ma ba ta kware ta shi kai ba haga ya lalata lokaci ne sai ce wa wajihu shababi fuskar ƙurciyata murakka tana abin suturcewa bi zunubi da zunubai ma'ana abin da yake nufi lokacin da yana saurayi ya yi tashar holiya ce sai a ce ai lokaci ne lokacin suna a bar su su yi abin su in sun yi yanzu ai wata rana ba su yi to ba haka laifi ba haka sabon Allah yake ba in ya zamo jiki shikenan sai haga mutum ko ya tsuha ya bari shi yasa ake son a saba da abu mai kyau tun ana da kurciya sannan a nisanci abin da bai da kyau tun ana da kurciya saboda shadidun alaiha tarkuma ta ta'awwad da can mai daliya yake faɗa. duk abin da rayuwa ta saba da shi to zai zama wahala gare ta rana tsaka a ce ta rabu da wannan abu to magana cewa lokaci na wata rambari akai to wannan magana hausawa ta sai ce wa mali babu abin da ya tabbata gare ni siwa khairil bari ya tiface mafi alkhairin halittu shine manzon Allah ya shafa'u da nake tsammani ya cece ni tun da halaka dai na riga na halaka ban da mafita yanzu in na samu ceton annabi bisa ga tsammani na yi sa'a sai ce kama kamar yadda annahu lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallama mushaffa'u wanda ake ba ceto ne inda ilahi a gun Allah saboda haka ana ba shi ceto dama za a ba shi a ce ya je duk wanda yake da kwaya azzarra na imani ka je ka cece shi wanda a wuta kenan to sai ce fa'ar juhu ina ƙaunar shi ceton nan na annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ni ya tserar da ni min almauƙifi daga wannan matsayi abbanki mai kunci shi ne wuta shi yasa malamai sun ka ce wanda an ka fi sai daga wuta an ka kai shi aljanna to ba karamin daɗi yake ji ba saboda wuta ba ta da kyau wuta ba ta da kyau akwai wani teku da wata korama da ake kira naharul hayati an ce mutum ko wat- ko diya da abu da yake matacce da an jefa ya ciki sai ya rayu da yan fishe su can za a jefa su sai a tsalkake su a yi musu wanka a wanke datti sannan a sa su aljanna bayan a yi musu wanka amma duk da haka in sun shigo aljanna sai a dinga zole su ana kiransu da jahannami yuna Yan- yan jahannama To sun- sun san banin da sun gaci yaga babbar sa'a dai a ce asalan ne dama baka gauta ba bata ganka ba Mm. shi a babbar sa'a to sai ya ce khalilayya ya ku masoyana guda biyu ya ce shauƙi kuna tambaya ta game da shauƙi na lil habibi ga manzon Allah ce to bayani ne ya tulu yana da tsawo ba zan iya tsayawa in yi muku bayani ga yadda shauƙi ko soyayya ta take dangane da annabi ba ku bar wahal da kanku sai ce wa fi adli'i kuma cikin haƙarƙari na a wazuna ya ce narul garami akwai wuta ta bege ta so wutar soyayya ta julu wadda ta neman yawo in ta motsa sai in ji kamar narkewa zan yi to haka so yake so ya yi kama da wani ƙyanƙyashe na wuta mai zafi to shi yasa banu uzurata in suna son abu wata kabila ce cikin larabawa su haka Allah ya halicce su duk abin da suka so in ba su same ba mutuwa suka yi to haka Allah ya jarabe su su to shi yasa in soyayya karfi sai a kamanta wannan soyayya da tasu banu uzurata ake kiransu eh to suna da sa- sama abu sa, sa, sa, sa rai cikin zuciyarsu to shi yasa da yawa za ka ga samarin suna ta mutuwa masu son 'yan mata ko ba a ba su ba sai su yi- sai su yi ta mutuwa saboda shi ne saboda shi ka'idar so so na kwarai irin wanga da yaka magana to in ana son ya ci gaba kuma kar ya yanke to ka a haɗa masoyan ko da son juna suka yi ka a haɗa su don sun ce wai azzawaju ya katulul mahabba Eh, aure kashe so yake yi ai ko majnunu laila abin da ya sa son ya yi kamari saboda bai aure ta ba shi ya sa ya mutu saboda son ta ya haukace saboda son ta to irin wanga so in dai ana son ya dawwama to ka a yi aure in an yi aure yanki ya zai to abin da aka so ya samu sai mi nan amma an ga suna ma ai shiriri ta ce in ba kai ba sai rijiya an duk shiriri ta da rijiya kowa babu to wa'indi ya ce nan ne ko? amma wurina akwai wani labari an ulahu daga ɗaukakarsa shi manzon Allah ma a ƙulu wanda zan baku labari wato wurina akwai labari an ulahu daga darajarsa sai ce liman ga wannan da a hululu masauki ya tabbata bil ula wato a can saman wato aljanna gaba ɗai fauƙas sama'i saman sammai to can yake da masauki shine annabi sallallahu alaihi wasallam to yana da labari game da shi yunaji yana ganawa bilailin cikin siffofinsa yana ganawa da ubangijinsa bilailin a cikin dare ai fi lailin wal anamu gufulu lokacin su kuma sauran mutane suna can suna ta bacci sun rafkana da shi kuma annabi lokacin yake ta kiyamun laili yana ta kiyamun laili sunan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi fahaza fakharun lil habibi muhammadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته